بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa mu a wannan safiya ta lahadi 22 ne ko? ina jin ga watan muharram a shekara ta 1436 ta hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne 15 ga watan 11 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya a ci gaba da darasinmu na sirar rayuwar tarihin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam fiyayyen halitta daga littafin al-rahiq al-maktum na malam safiyar rahman al-mubarak furi a darasinmu na ƙarshe da ya gabata mun fara magana akan ma'arkacin ma'uta ne ko kuma za mu tashi inda yake magana akan aljaishul islami ya taharraku wato lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tura sahabbansa domin yaƙar rumawa da suka taru a ɓangaren balkan a gefen mu'uta shine sahabban manzo sallallahu Alaihi suka tafi ƙarƙashin shugabancin mutum uku da manzo sallallahu Alaihi wasallama ya ɗora akwai zaidu bin harifa da abdullahi bin rawaha kafin shi kuma a ja'far ibn abi talib waɗannan mutum uku kasancewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna masa ya gaya masa a wahayi da yake masa cewa ga yadda wannan yaƙi zai gudana sai ya jeranta waɗannan shugabanni guda uku zaid ibn haritha ja'far ibn abi talib sai kuma abdullahi ibn rawaha saboda ya riga an gaya masa Allah subhanahu ta'ala ya sanar da shi cewa ga yadda yakin zai kasance waɗannan mutum uku duk za a kashe su sannan da ƙarshe abin zai koma hannun Khalid ibn Walid to za mu tashi inda ke cewa aljaishul islami ya taharraku nahwa al'adu rundunar musulmi ta motsa ta fara tafiya ta tunkari wato inda abokan gaba suke malamin sai wahina idin بعد أن قضى الجيش الإسلامي ليلتين في معان وتأولنا اللوكسي bayan rundunar musulmi ta kwana biyu a wani wuri da ake ce ma ma'an inda mun ambata a darasin ƙarshe cewa anan ne suka yi zango su musulmi a tafiyarsu ta harraku ila ardil adu daga nan sai suka fara motsawa zuwa ƙasar abokan gaba ɗin hatta laqiyathum jumu'u hiraqal har ƙungiyar sarki Hakilus ta haɗu da su bi ƙaryacin min ƙurar balƙa yuqalu laha masharif suka haɗu da su a wata alƙarya ko wani ƙauye daga cikin ƙauyukan balkan wato wani iriya ko ƙasa da ake cewa balƙa ana kiranta masharif sunan ƙauyen kenan da su waɗannan mutane su suka haɗu wato kafiran ثم دنا العدو sannan sai abokan gaban dai suka matso suka matso suna matsowa wan hazal muslimuna ila mu'ta su kuma musulmi suka karkata suka koma zuwa inda ake kira mu'ta shi yasa aka kira wannan yaki ma'arakatu mu'ta za ku lura ba a kira shi ghazwatu mu'ta ba ko saboda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki sunansa ghazwa amma na kira shi ma'arakatu mu'ta kamar sariya ce amma ta fi karfin sariya tunda mutum dubu uku aka tara musulmi kuma suka je suka tunkari kafirai mutum dubu ɗari biyu kamar da muka ambata a darasin da ya gabata to shine ke faɗin sai ce fa'askaru hunak sai musulmi suka yi sansani a wannan wuri wata abba'u lil qital kuma suka kintsa domin yaƙi faja'alu ala maimanatihim قطبة بن قتادة العذري suka sanya gefen dama mai kula da sojojin da suke gefen dama mun san idan ana yaƙi tunda yaƙi ne da ake na ƙasa ana shirya shugabannin yaƙin su zama akwai jagora a gaba akwai wani jagoran a baya akwai dama akwai hagu wannan kuma su ne ɓangarorin da dama ake iya zuwa wa mutane ta hanyar su to akwai wanda aka sa ya zama shine a maimana in ce maimana shine gefen daman rinduna shine qutbatu ibnu qatada al-udhri wa ala al-maisarati a gefen hagu kuma ubada ibn malik al-ansari shine ubadata ibn malik al-ansari a wata riwayar ubayata amma ubadata ne ibn malik al-ansari to sai bidayatul qital yaya yakin ya fara wa tanawubil quwwati da kuma canjin shugabanni da aka samu shine tanawubi bayan wannan sai wannan ya hau bayan wannan sai wannan ya hau zamu ji a larabce wajen aiki duk aikin da ake duti duti wani yazo in ya gama wani ya tafi shi ake ce ma aikin tanawubi yawwa saboda ɗayan kamar na'ibi ne ga ɗayan to yace wa hunaka fi mu'ta can a garin ko ƙauyen mu'ta iltaqal fariqani wannan rundunoni guda biyu bangarori guda biyu suka haɗu wa bada alqitalul mirrir wannan yaƙi mai tsanani ya fara thalathatu alafi rajulin mutum dubu uku yuwajihuna hajamati mi'atai alfi muqatil suna tunkarar hari daga sojoji ko mayaka mutum dubu ɗari biyu kaga wani abun damuwa ne ma'arakatun ajibatu ne wannan yaƙi ne wani abun mamaki tushahidu had duniya biddahshati wal haira wato wani yaƙi ne na abun mamaki wanda duniya ta shaide shi ta shaide shi da abun mamaki da rudani to abin da zai dauke ma hankali ka rasa fahimtarsa shine haira dahsha kuma shine abin da zai baka mamaki har ya wuce iyaka shine abin da bature ke ce ma astonishment shine dahsha ka rasa ma inda zaka sa kanka to sai yake cewa walakin amma kuma idza habbat rihul imani ja'at bil ajaibi idan ruhin imani ko iskar imani ta kada to shikenan kuma iskar imani za ta iya zuwa maka da abubuwan mamaki da yawa in aka ce da imani duk mutumin dama da yake da imani a zuciyarsa kuma saboda imanin yake duk abin da zai yi to za ga karfin zuciyarsa daban da wanda yake don ya samu abin duniya ko yaƙi ne ake don kare gari wanda yake son garinsu ya damu da shi baya so a taɓa shi za ga hankalinsa ya fi tashi kuma ya fi tsayawa ya tsike saboda shi damuwarsa shine garin su ne nan bai zai bari a ci mutuncin garin su ba wanda ko aka ɗauko shi haya yana tunanin kuɗin in bai ishe shi ba ba zai yadda ake so ba haka ne ko ba haka ba to haka lamarin yake duk mutumin da aka ce saboda imaninsa yake yin abu to za ga ƙarfin zuciyarsa ya fi ƙarfin zuciyar wanda yana yi ne saboda wata manufa musamman ma in ya zama cewa manufar ba iri ɗaya ba ce ko an saba ko ta wajen addini ko makamancin wannan Allah kiyaye أخذ الراية زيد بن حارثة wanda ya fara rikon wannan tuta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Zaid ibn Haritha hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam masoyin ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke son sa da bambanci da habib da hib habibun wani kai kake son wani in ko aka ce hibbun ka shine wanda shi yake son ka domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wata kauna ta musamman ga Zaid ibn Haritha haka nan ɗansa Usama Usama ibn Zaid to wannan bawan Allah shine ya fara rike wannan tuta ta yaƙi waje ala yuqatilu sai ya dora yana yaƙi bi darawatin baligha da bajinta bajinta ta mamaki rashin tsoro tinkarar abu ba tare da tsoronsa ba shine darawa wa basalatin hakanan dai bajinta duk ma'anar su daya wanda yace la yujadu laha nadhir wanda ba ba ta da abun kama ba wanda yake ba abin da ya kama da ita ita wannan irin bajinta tasa illa fi amsalihi sai a irinsa ake samun irinta wato a mutane kwatankwacin irinsa irin su zaid ibn haritha abun su ake samu min abdalil islam daga cikin zaratan addinin musulunci falam yazal yuqatilu bai gushe ba yana yaƙi wa yuqatalu ana yaƙasa hatta shaqa fi rimahil qaumi har sai da wato ya auka da gudu kamar ya fada cikin wato kibau ko abin nan masu masu na su abokan gaba suna suna aiko masa suna harbo ruwan mashi a harbo nan a harbo ta nan sai da ya fada tsakiyarsa ba inda zai iya fita aka ce haka aka same shi kace kace a cikin jininsa haka ya mutu ta ko ina sa abin nan suka ne wa kharra sari'an haka nan ya fadi kwance an ka da shi sari'an ma'ana nan mayitan haka ya fadi aka kashe shi sakamakon suka na mashi da yi masa yawa wannan shine zaid ibn haritha ku duba ku ga yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake son sa irin wannan soyayyar amma kun ga mutuwa a wannan fagen ta fi masa alheri shi yasa ya rabu da shi kuma ya san abin da zai same shi shi yasa ya ce shi ne shugaba in an kashe shi wani sauran yaƙoƙi ko manzo Allah sallallahu alaihi bai saba yin haka ba za a sa mutum ɗaya ne a tafi in ya biyo baya wani abu ya faru to zai ga cewa a tsakanin su sun sa wani amma tun kafin a tafi wannan yaƙi ba kuma ta ba mun karanta annabi sallallahu alaihi ya tsara shugabanni uku cewa wannan sannan wannan kasancewar Allah subhanahu wata'ala ya riga ya masa wahayin ga yadda abin zai kasance a wahina idin to a wannan lokaci ne bayan shi zaidu bin haritha radiyallahu ta'ala anhu ya rasu أخذ الراية جعفر بن أبي طالب سي جعفر بن أبو طالب يا علي بن أبي طالب يكربي ونن وتولد مرجا بولنس يكرب توتا وطفق يقاتل شما يقول يقول يريك أي ينا ياكي ينا ياكي da ja'ala da tafiqa ma'ana su daya ma'ana ya dora ya rinka shine asalin fasarar wannan in taɓa zancen aiko akwai hausar wasu wuraren kamar zariya suna cewa sai ya dosa ila ba ku saba ba ko ya dosa yin kaza ma'anar ta dai shine wannan ya rinka to mu je wa tafika yuqatilu qitalan munqati'an nadhir ya rinka yaƙi wani irin yaƙi wanda ba a taɓa ganin irinsa ba shine munqati'an nadhir wato wanda aka yanke wa masa mai kama da shi ma'ana babu wanda ya kama da shi shine ma'anar munqati' an-nadir hatta idza arhaqahu al-qital har sai da yaki ya rincabe da shi ma'ana ya rikita da shi ya fi karfin sa ya rasa yadda zai yi a wata riwayan hatta alhamahu al-qital har sai da yaki ya ritsa da shi ba dama ya iya fita to da alhamahu da arhaqahu arhaqa shine a ci karfin ka ba da zaka yi sai da yaki ya ci karfin sa iqtahama an farasihi sai ya duro ya faɗo daga kan dokinsa in an ce iqtahama an mutum ya sakko daga abin da yake hawa da kuma da irin da tsarin ba wai faɗowa ta an da shi ba a'a kamar ka sai ya duro da ƙarfinsa domin ya ci gaba da yaƙi a ƙasa to amma za mu ji menene dalilin da ya sa yi wannan ya sauko daga kan dokinsa sunan dokin shine wannan ashaqra dokinsa sunansa kina ashaqra abin mamaki da ya sako daga dokin fa aqaraha sai yanka dokin an ce aqara a wata riwayan fa arqabaha nan fa aqaraha ya ambata mana a wurin Abu Dawud domin Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi din da kuma abin da ya gudana Abu Dawud as-Sijistani malam albani kuma ya hassana duk da shi malam abu dawud ya ce inna hadal haditha laysa bil qawiyyi wannan hadisi ba shi da karfi in ji abu dawud da kansa da ya ruwaito a cikin sunan abi dawud malam albani a cikin sahih sunan abi dawud ya ce isnadin wannan hadisin hasan ne hasan in ga hasan ko kenan yusu tadallu bihi za a yi hujja da shi to a can abin da ya faɗa fa arqabaha malamai suka ce duk ba bambanci in an ce fa aqaraha al aqru abin da ake nufi shine ya kai sara ga kafafun dokin nasa in kuma aka ce fa arqabaha ya sa- ya yanke wato urqubar shi dokin urquba ita ce i- wato binan jijiyar nan ta kafa jijiyar ka kafar ka ta baya ita ake ce ma urquba to sai ya yanke ta to wannan shi ake ce ma aqaf ya yanke shi domin me dan ya lalata shi yadda tunda mutuwa ta zo masa bisa dukkan alamu za a kashe shi ne to ya ga bai kamata ya bar wannan dokin har wani ya amfani da shi kuma ya yaƙi musulmi ba dabararsa kenan shi yasa har suka ce a Ja'far ibn Abi Talib shine awwalu man aqara fil Islam shine farkon wanda ya irin wannan aiki a musulunci da a jahiliya an san wannan abu in ana yaƙi mutum ya isa- ya kashe dokinsa da kansa to shi dalilin yin wannan aurensa domin kada ya bada damar in an kashe shi wani kafiri ya ɗauki dokin ya yi amfani da shi ya yaƙi musulmi Allah sa kun gane hikimar abu to sai ya yanki wannan doki aya doki nasa sun maƙatala sannan ya ci gaba da yaƙi hatta quti'at yaminuhu har sai da aka yanke masa hannun damansa gefen hannunsa na dama nan aka sare shi gaba ɗaya ba shi da hannun dama Hmm. sai can saman dantse din akwai gundulmin fa akhadha rayata bai fadi ya fidda rai ba ya ce a wayo an kashe ni na gama a a sai ya dauki tutar yakin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi yace in zaidu an kashe shi shi ya karba sai rike ta da hannun hagu shine fa akhadha rayata bi shimalihi sai rike da hannun hagu walam yazal yuqatilu a hakan kuma yana yaki yana yaƙi a hakan hatta quti'at shimaluhu sai da aka zo aka kawo wani saran aka sare hagun din sai me kaga tuta za ta faɗi kenan bai bari tutar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta faɗi ba fahtabalaha bi adudaihi sai ya rungume ta da gundulmin gefen hannunsa guda biyu bayan an yanke nan an yanke nan ya sa ɗaya gefen ya riƙe tutar da ya ce ba zai bari ba tutar manzo sallallahu alaihi wasallama ba za ta faɗi ba a hannunsa haka aka ci gaba falam yazal rafi'an iyaha bai gushe ba yana daga ta sama yana daga ta hatta kutila har sai da aka ce shi kisa gaba ɗaya da ba zai iya yin komai ba kuma yuqalu ana cewa a cikin riwayoyin da suka zo a wannan yakin inna rumiyan wani barume ne tun dama da rumawa ake yakin darabahu ya sare shi darbatan qata'athu nisfaini wani bari ne aka samu mai karfi kuma mai takobi mai kaifi sosai ya sare shi saran da sai da ya raba shi gida biyu aka raba ja'afar dan abu talib gida biyu haka a wurin yaƙi to sai ce wa asabahu Allah bi janahaihi janahaini fil jannati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya bada labarin cewa Allah subhanahu wata'ala sakamakon wannan hannaye nasa guda biyu da aka yanke sai Allah ya musanya masa da fukafukai fukafukai na musamman ba mu san yadda suke ba wasu malamai sun kutsa nan su ce ah, wai ai ba irin na tsuntsu bane ai ba irin na eh fukafukai ba irin na tsuntsu bane domin dan adam ya fi tsuntsu daraja dan me za a baiwa dan adam abin da ke duk ba ruwanka da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi janahaini wai sai suka ce wai- wai abin nan fuffuke na irin na mala'iku to na na mala'ikun ne ma ai aku- mun sani akwai sabanin malamai dangane da wan- me- wane ne ya fi daraja salihul bashar ko kuma mala'ika kaga dai dole jafar ibn abi talib yana cikin salihul bashar yana cikin salihan bayi a cikin mutane to shi ma ta wani gurin zaka iya cewa ya fi wasu mala'ikun ai da haka in wannan ne sai a ce a to shi ma ba za a haɗa abin nan fuffuke mala'iku da nasa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari cewa a aljanna an musanya wa Ja'far dan Abi Talib hannayen nan nasa da Allah ya sa aka yanke a wajen yaƙi sai musanya masa da fikafikai yana tashi a cikin aljanna yana yawo in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya abun yake in Allah madauki ya kai mu magan shi shikenan Allah maɗaukaki ya sada mu da su da aljanna to shine sai ke cewa ya tsiru bihima haithu ya sha'u yana tashi a cikin aljanna duk inda ya so walidhalika summiya dan haka ne ma aka sa masa suna bi ja'far at-tayyar za ku ji ana cewa ja'far at-tayyar ja'far mai tashi to shine wannan dalilin tashin nasa shine a wannan yakin an cire masa hannaye Allah ya maye masa su da fuka-fukai guda biyu yana tashi a cikin aljanna wabi ja'far ziljana haini wasu kuma suna kiransa ja'far ma'abucin fuka-fukai guda biyu rawar bukhari an nafi al'imam al-bukhari ya rawaito daga annafi daga nafi annabna umar cewa abdullahi dan umar akhbarahu ya bashi labari annahu waqafa ala ja'farin yawma idhin wa huwa qatil cewa abdullahi ibn umar a wannan rana ya zo kan ja'far dan abi talib ya tsaya a kansa lokacin an kashe shi yace fa'adattu bihi khamsina baina ta'natin wa darba yace sai da na lissafa shine fa'adattu ai bi nafsi na lissafa hamsin me hamsin din baina ta'natin wa darbatin tsakanin sara na takobi da suka na mashi ko kibiya sai da na lissafa wuri hamsin da aka ji masa ciwo laisa min ha shay'un fi duburihi babu wani abu wannan iya abin da ya shafi ta gabansa ne ba ta bayansa ba dubur nan ya fassara ce ya'ani zaharahu ba nufin dubura yana nufin mazauni ba mazaunin sa yake nufi yana nufin dubur bayansa zaharahu yake nufi ma'ana wannan iya suka da sara da yake ta gaban da zaka iya gani ta fuskar sani yana nufin ya bar shi a rigingine a riginginensa ya lissafa suka da sara guda hamsin ma'ana banda inda a ce an juya shi inda an juya shi da abin zai fi haka mun fahimci abin to shi ne ce wa fi riwaya a wa fi riwayatin ukhra a wata riwayan qala ibn umar abinda ibn umar ya faɗa shine kuntu fihim na kasance a cikin su fi tilkal ghazwa a wannan yaƙi faltamasna ja'far ibn abi talib sai muka yi ta bincike muna ta neman ja'far dan abi talib fawajadnahu fil qatla sai muka same shi cikin wanda aka kashe wa wajadna ma fi jasadihi muka samu abin da ke jikinsa bid'an wa tis'ina tis'in da wani abu min ta'natin wa ramya tsakanin suka da harbi harbin kibiya shi da ake ce maramiya ba'ana kuma suka na mashi da za a zo da mashi a soki mutum dole a wata riwayan kenan nan kun ga nan bai faɗi bayan ko gaban ba la'alla gaba ɗayan yake nufi ko in an haɗa baki ɗaya dole da kenan yace fi riwayati al'amri a wata riwaya ta al'amri an nafi'in daga nafi ziyada akwai ƙarin cewa fa wajadna dhalika fi ma aqbala min jasadihi wannan din a wata riwayar kenan yace wannan abin da muka samu shine fi ma aqbala min jasadihi abin da ya fuskanto mu na jikinsa ma'ana ta gabansa kenan dai banda bayan kenan wannan sabani ne na riwaya wasu suka ce ai can dama ya faɗi ba'ana wa darba nan kuma sai ce mene ba'ana wa ramya to idan aka hada da ba'ana da ramya da darba sai da za su kai 90 da wani abu mun gane wannan Allahu alam isi walan ma qutila ja'far to wannan shine karshen abin da ya faru dangane da ja'far dan abi talib radiyallahu ta'ala anhu walan ma qutila ja'far yayin da aka na magana ne ko wayoyin nan to a rika kula da wayoyin nan da Allah eh yace wannan ma qutila ja'far yayin da aka kashe ja'far radiyallahu ta'ala anhu ba'da an qatala bi mithli hadhihi ad-darawati wal basala bayan an kashe shi da irin wannan bajinta da karfin zuciya akhadha rayata abdullah ibn rawahata to sai abdullahi bin rawaha jagora na uku kenan a cikin wannan yaƙi sai ya karɓi tutar ba su bari dai tuta ta faɗi an ce an ci nasara a kansu ba wata ƙaddama biha ya gabato da tutar nan yana tafe wa huwa ala farasihi yana kan dukinsa faja'ala yastanzilu nafsahu sai ya ɗora yana ƙoƙarin ya sakko ma'ana ya taho ya gangaro cikin fagen yaƙin shine yastanzilu yana jawo ransa ran ya yadda ya sauka wurin wannan yaƙi a yi da shi ba wai saukowa ƙasa yake nufi ba ya gangaro inda fagen yaƙin yake yauwa wa ya taraddadu ba'da taraddudi yana kuma kai kawo wani ɗan kai kawo ma'ana ana magana anan shine Ja'far shi wannan Abdullahi bin Rawaha bayan ya karɓi tutar shi ya ɗan yi kokonto yana kaiwa yana kawa kuma dama wanda yana cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zai faru lokacin da Abdullahi bin Rawaha zai karɓa to zai kamar irin abin da zaka ce ka jefa kafa ɗaya ka dawo da ɗaya ma'ana yana taraddudin ya auka ne ko kada ya auka ba dan tsoron mutuwa ba dan tsoron abin da zai biyo bayan gaba ɗaya kuma al'ummar na mayakan gaba ɗaya a gama da su to shine a lokacin dai tunda shi dama na gaya mana yana faɗin kalmomin waƙe na waƙa hatta hada haidatan sai da ya karkata wata karkata shine haida in an ce hada shine ka karkace sai da ya wata karkata sun maƙala sannan sai ya faɗi wani baitoci baitoci guda biyu na waƙa yana cewa aqsamtu ya nafsu latanzilanna karihatan aw latutawi'anna إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة يسي أقسمت يا نفسه يا كيرينا معنى أنا فقال يا كيرينا دنك إليكي تاردني لا ننسى دا الله لتنزلن سيكا سكوكا ونن يكي ran yake gayawa ba ran yana misali kamar yana taraddudi ya kai ya kawo kamar yana tsoron ya mutu ba sai ya gaya ma ran kai rai sai fa ka shiga wannan yakin sai an yi da kai karihatan aw latu aw latutawi anna ko kana ki ko kina so kine ma launa karihatan ke rai ko kina ki mun san dai rai mace ce a larabci shi yasa yace karihatan aw latutawi anna ko kuma tawan shine ma'anar latutawi anna ko za ka miƙa wuya wato da yarda bisa yarda da amincewa ma'ana ko da ki ko da so sai rai ke sai ka auka an yi wannan yaƙi da ke in ajlaban nasu in mutane suka yi kururuwa suka yi ihu ajlab aljalbu aljalab nan ana nufin ko aljalbu ana nufin ihu da daga sauti in ajlaban nasu wa shaddu ranna in mutane suka yi kururuwa wa shaddu suka tsananta an ranna fidda sauti ranna ana nufin fidda sauti shine sautun sautu tarji'in yushbihul buka wani sauti ne da zake kaiwa ya kawo a makogoron mutum kamar kuka shine ake nufi da arranna to idan mutane suka tsawaita ihu da kuma suka tsananta kuka mali araki takrahin aljanna me ya same ki ne ko in ce me ya same ni ne nake ganin ki ke wannan rai ma'ana ya kai wannan rai nawa ina ganin kamar kana kin aljanna mun gano wannan mutum ne yake wa ransa magana saboda ya ga ran yana kamar kai kawo akan a fada yakin nan kokar a fada to shine sai faɗi wannan kalmomi domin ya karfafa zuciyarsa a sauran ƙara shi na cewa qattala ma qad kunti mutma'inna hal anti illa nutfatin fi shanna yace hakika abin da kike jira din nan ya tsawaita mutuwa dai kuke jira ko ita ce ba a so to ya tsawaita to zai zo yanzu hal anti illa nutfa ke wannan ba wani abu ne illa wani yanki na ruwa ruwan daɗi ana ce masa nutfa fi shanna a cikin salka ma'ana kamar ruwa ne a cikin salka in ya fito ko ya gama ba zai sake komawa ba wajen haka lokaci ya kusa na karewar wannan rai me ya faru kuma bayan wannan summa nazala sannan ya sauko ya gangaro cikin fagen fama fa'ata hubnu ammin lahu sai wanda daga cikin ƴaƴan amminsa ma'ana wani dan uwansa mun san ibnu ammi dan baffansa sai ya zo masa bi'arqin ya zo masa da wani nama ko wani kashi wanda yake da dan guntun nama a jikinsa shine bi'arqin min lahmi nan sai arq shine duk kashin da yake akwai nama a jikinsa shine arq larabci yana da faɗi komai da yana da sunansa faƙala sai ya ce shudda bi hadha sulbak ci wannan ko ka dan karfafa gadon bayanka dan tsatsan kai dan karfafa ka ci wannan saboda ya san menene zai same shi sai ce fa innaka qad laqita fi ayyamika hadhihi ma laqit haqiqa ka hadu da abin da ka hadu da shi a wannan fa innaka qad laqita ka hadu da fi ayyamika hadhihi a wannan kwanakin naka ma laqita abin da ka hadu da shi ma'ana ka sha wahala wannan kwanakin in go dan ci wannan nama ko ka ci wannan dan nama ko ya dan kara maka karfin jikinka kafin rayuwa ta zo karshe fa akhadahu min yadihi sai ya karba da hannunsa fanta hasa sai ya yaga shine in ta hasa fanta hasa minhu nahsatan sai dan ya yage shi dan bincina kaɗan thumma alqahu bi yadihi sannan sai ya watsi da shi daga hannunsa ya jefar da nama thumma akhadha bi sayfihi sa akhadha sayfahu ya karbi ya ja takobin sa fata qaddama ya shiga cikin fagen fama faqatala ya yaki ya yaki hatta qutila har aka kashe shi shugaba na nawa na uku kenan ya mutu to sai ce arrayatu sai kuma ita tuta ta juya ila saifin min suyufillah zuwa ga wani takobi daga cikin takubban Allah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa masa suna Khalid ibn Walid kenan ita wahina idin a wannan lokaci taqaddama rajulun min bani ajlan wani mutum daga cikin kabilan banu ajlan ismuhu thabit ibn aqram sunansa thabit dan aqram wasu a wata riwaya sun ce thabit dan arqam malamai suka ce wannan tashifi ne tahrifi ne ba daidai bane eh aqram ne ba arqam ba sunansa kenan fa akhadha ar-rayata sai yazo sai ya dauki wannan tuta wa qala sai juye ce wa musulmi ya ma'ashar al-muslimin ya ku jama'ar musulmi istalihu ala rajulin minkum ku yi sulhu ku daidaita a tsakaninku ku fidda wani mutum ɗaya da zan bashi wannan tuta qalu anta sai suka ce kai ka rike mana qala sai ce ma ana bi fa'ilin ni kan bazan yi ba ku nemo ni a bashi fasalaha nasu ala Khalid ibn al-Walid a lokacin sai mutane suka hadu akan cewa abewa Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu fa akhadha ar-rayata ay falamma akhadha ar-raya yayin da ya karbi wannan tuta qatala qitalan mirriran yayi yaƙi yaƙi mai tsanani mai zafi mai ɗaci faƙad rawal bukhari an khalid ibn al-walid al-imam al-bukhari ya rawaito da kansa daga khalid ibn al-walid qala yana cewa laqad inqata'at fi yadi yawma mu'ta tis'atu asyafi la ilaha illallah kun ji maza yace takobi ɗaya ɗaya ɗaya har guda tara ya gutsire ya karye a hannuna a wannan yaƙi na mu'ta wannan ya karye a miƙo min wani wannan ya karye a miƙo min wani kawai sara yake da suka da kisa cikin jikin kafirai yace fa ma baqiya fi yadi illa safihatun yamaniya yace ba abin da ya rage a hannuna sai wani takobi mai faɗi duk takobi mai faɗi ana kiransa safiha saboda asalin safa safa shine wuri mai faɗi ard abin da yake mai faɗi faɗi musan takobi dan yaman a kasar yaman ake yin sa musan suna da takuba suna cikin wato kasashen da suka shahara da iya yin takobi da su da indiya shi yasa ake ce ma wani takobin muhannad muhannad sunan takobi ne dan indiya tun a larabawa haka suke kiransa muhannad daga saboda daga hindu akwai kuma yamani shine dan yaman ai zamu ga daga cikin al'adar larabawa su larabawan yaman ko yanzu za ku rika ganin su in kuna ganin labaran kasashen su ana nunowa in ke yanzu Allah kiyaye kasar ta shiga cikin rikici na huthiyun yan shi'a sun kusa karbe ta suna son da su kawo mummunan tashin hankali bal ana cikin tashin hankalin yanzu in ka lura za a ga zani suke daurawa aiko mutanen yaman za a gan su bayan riga to kuma akwai wani zani su al'ada su ce sa daura zani kamar mutanen indonesia da mutanen malaysia za ka je gun shugaban kasarsu a matsayinka na babban bako ko kai ma shugaban wata ƙasa ne to kayan girmamawar da shugaban ƙasar zai sa ya tare ka shine wannan zanin da zai daura kowane wuri da al'adarsu to wannan zanin da yamanawa suke daurawa larba suna kiran sunan safuta shi yasa suka iya daura ihrami baya kwancewa in aka je aikin haji to za a ga ai ana suna soka wani abu a nan gabansu wata wuka ko a ce mata hunjira ko kuma suna sa takobi saboda suna da nau'i nau'i na irin waɗannan kayan yaƙi ɗin da suke amfani da su to wannan safiha ba sahifa ba an ce sahifa takarda kenan safiha yawa alfa'u qabla ya thumma alha um, safiha shine dai wato takobi yamani dan yamma wa fi lafzin akhar a wani lafazin cewa yi laƙad dukka fi yadi yau mota tis'atu asyafi sai da aka karya shine dukka dukkan ma'ana fassararsa ma'ana su ɗaya da in qata'at yawwa ma'ana sai da aka yanke aka karya takobi ɗaiɗai har guda tara a hannuna wa sabartu na yi haƙuri ai wa sabarat kaifi yadi safihatun li yamaniya amma guda ɗaya wani takobi nawa kaga wannan ne wannan riwayar nasa ne dama yadda shi yazo wani dan yaman ne mai ƙarfi kuma mai faɗi yace shine kawai yayi haƙuri a hannuna bai karye ba kaga sai dangana masa ma haƙuri to yace wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yawma mu'ta ran da za a taho wannan yaki mukhbiran bil wahyi yana mai yana mai bada labarin wahayin da aka yi masa qabla an ya'ti ila nas kafin ya zo mutane ko qabla an ya'ti an nas al khabar kafin wato mutane labarin ya zo musu min sahatil qitali daga wurin wannan yaki su lokacin da ake yakin a madina kuma waɗanda ba su je yakin ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba su labarin abin da ya faru bayan babu wani mutumi da ya tafiya daga can wurin ya zo ya ba da labari ƙasar wuri ne fa a sham ake tafiya ta wajen wata ba kwana kaɗan ba ne amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi ya ba su labari me yake cewa sai yake cewa akhadha rayata zaidu zaidun fa usiba zaidu wato ibnu haritha ya karbi wannan tuta fa usiba sai aka kashe shi thumma akhadha ja'farun fa usiba ja'far ma ya karbi wannan abin nan tuta shi ma fa usiba sai aka kashe shi usiba ma'ana aka same shi aka same shi ma'ana aka kashe shi ثم أخذ ابن رواحة سنن ابن رواحة شما يكرب ونن توتا فأصيب شما أكا كشيشي وعيناه تذرفان إذن صلى الله عليه وسلم أنا زد هواي حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله sannan har sai da wani takobi daga cikin takubban Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi wannan tuta hatta fataha Allahu alaihim har sai da Allah maɗauki ya ba su nasara a wannan yaƙi ku duba ku gani mutum nawa mutum dubu uku sun rinjaye mutum nawa dubu ɗari biyu ba dubu ɗari ɗaya ba lissafa mutum dubu ɗari biyu kaga mutum kowane mutum ɗaya mutum nawa ya tinkara kin wajen mutum sittin da shida da wajen sittin da bakwai mutum shi kaɗai ya tinkara to wannan lamarin in ba imani ba ba abin da ke yin sa ba abin da ke yin wannan abin ba imani ba imani da yardarka da Allah shine ke sa a ci nasara shi yasa kullum Allah subhanahu wata'ala abin da yake hada mu da shi dangane da maganar cin nasara akan wani abu wallahi ita ce yadda da shi in dai ana da imani an yadda da shi ba shirka ba a yadda da wani ba ƙari a kansa shi kadai aka yadda da shi aka dogara da shi to ku gani Allah madauki zai muku abin mamaki kullun cewa yake wa in tattaku wa in tasbiru wa tattaku in kuka yi haƙuri kuma kuka ji tsoron Allah me zai faru la yadurrukum kaiduhum shay'a duk makirsin da zasu ba zai muku wato ba zai cutar da ku ba Allah subhanahu ta'ala ya samu hankalta mu riko da Qur'ani shi yasa kullum mai maka nasiha shine mai cewa ka gyara tsakaninka da ubangiji in kana son nasara a kanka kai ka same ta tsakaninka da abokin gaba to ya zama kai kana da shiri da Allah Allah abin da ya dame shi shi ne wanda ya riko da wannan addini idan ko za mu tsaya da mu da waɗanda ba mu ba irin sabo iri ɗaya muke yi mun fahimci wannan a yi sabo iri ɗaya a yi zina tare a sha giya tare a yi sata a yi komai tare to gaskiya fa Allah ba zai fifita mu a kansu ba amma in muka bambanta da su ta hanyar mu din mun tsaya ga Allah subhanahu wata'ala to Allah subhanahu wata'ala sai ga yi mana ma abun mu'jiza ba mu shirya ba ma sai ga Allah ya yi maganin abu zai kawo rikici a tsakanin su zai kawo fitina a tsakanin su su manta ma me suke yi ko su su koma su rabu da mu duk wannan kuma yaƙi ne Allah ke maka to amma in fa baka shirya da Allah ba Allah sai barka da dabararka da tunaninka kuma sai kai ta dandana wahala da haka babu mafita a kowace matsala dan adam ya shiga cikinsa musulmi wallahi irin ya koma zuwa ga Allah Allah subhanahu ta'ala ya samu hankalta nihayatul ma'arakati karshen wannan yaki yayi kare yace wa ma'a wa ma'a shaja'ati albalighati wal basalati wad darawati al marrirataini tare da wannan bajinta wadda ta kai matuƙa gwarzantaka shine ash-shaja'a wal basala da dai bajinta din wad darawa da karfin zuciya din wadda ita ma bajinta ce al marirataini masu tsanani guda biyu kana mustaghraban jiddan wani abun mamaki ne mai tsanani shine mustaghraban abun mamaki ne ba kwan abu ne an yanjaha hadha al-jaysh as-saghir fi as-sumudi أمام تيارات ذلك البحر الغطمطم yace abun mamaki ne sosai a ce wannan aljeshu sagir rindina karama ta ci nasara fi sumudi wajen iya dogewa dogewa ka kasa gudu shi da ake nufi da sumudi yawa ka dage ka tsaya wuri guda ka yi sumudi kenan amama a gaban tayyarati zalikal bahr current shi an ce tayyarat larabcin zamani ne an ce tayyar ana nufin current kamar na electric current to kuma ana amfani da shi a current na ruwa teku wave din nan da yake kadowa wato igiyar ruwa shi ake nufi da da tayyar wato ya za a yi wannan irin rinduna karama ta mutum dubu uku su iya tsayawa ba su gudu ba a gaban wannan irin igiyar ruwa ta wannan albaharul ghatamtam ta wannan babban teku mai faɗi alghatamtam kalma ce ta larabci za ku ji ta bakuwa ko ma'ananta alwasi'u mai faɗi abu mai faɗi an fi amfani da shi a wajen ɗabi'a ɗabi'a ta ɗan adam akhlaq halaye na yau da kullum ana cewa wani sahibu al-akhlaq ghatamtam wato halayensa masu faɗi ne masu ɗabi'u masu kyau saboda Allah subhanahu wa ta'ala ko ya bashi haƙuri ya bashi faɗin zuciya za a yi ta yi masa abubuwa yana shanyewa to da shi ne mai hali ga tsantsan to nan ya yi amfani da shi a matsayin tunda ana faɗan bahar bahar kuma shi dama menene siffarsa faɗi to shi yasa ya siffanta shi nan yana siffanta wannan runduna ta kafirai ne da ita ce mai faɗi din kamar teku idan aka ce misali za ka kwatanta abin da teku za ka fi tsorata teku dai kun san me teku ko da mu nan ba mu da shi sai ka je lagos shi ne mafi kusancin tekun da za mu gani sai ka je lagos za a ga teku teku ba wai kogi ba ne ya fi ƙarfin kogi in ka duba ba za ka ga iyakarsa ba mu asalin kun san yadda halittar allah sun ta'ala ya halicci duniyan nan da ruwa da ƙasa wanne ne fi yawa asalin ku ruwa ya fi yawa da haka ɗan ƙasan nan kamar ɗan ɗigo-ɗigo ne can nan da nan haka aka ɗan ɗosa na nan afirka can ina ne can ina ne can ina ne amma sauran gaba ɗaya ruwa ne to in ka je bakin wannan gabar da zaka je misali ka je Lagos ka duba inda a ce jirgin sama zaka hau ka leka to haka dai dole idan ka zai hakura ka dawo ba abin da zaka gano kawai ruwan ne ba shi da iyaka haka ya zuyo ko ina a duniya din to wannan fashi ake ce ma teku na faɗo ne idan ka suranta me ake nufi da teku to idan a ce ga mutum dubu uku sun tsaya a bakin teku me za a gani to shine irin siffanta wanda yake saboda mutumin ya iya larabci yake kawo irin waɗannan maganganu amin juyushin rumi wannan irin wato rinduna babba na wato rindunar rumawa ya ce fafi dalikal wakti a wannan lokaci abhara khalid ibn walid maharatahu a lokacin ne khalid ibn walid ya nuna ƙwarewarsa shine mahara skill wa nubughahu da kuma wato kaifin hankalinsa kwarewarsa da ya iya kaiwa matuƙa fi takhlisil muslimin yadda har ya kubatar da musulmi mimma warratu anfusahum fihi na daga abin da suka jefa kansu a ciki ma'ana Khalid ibn Walid wata dabara yayi wa kafirai har suka janye jiki suka tafi ta yadda kafiran ba su bi bayan su sun karasa su ba har suka tsorata suka yi tsammanin cewa nasara aka ci a kansu suka juya kuma suka tafi gida su kafiran da kansu mun gane ba wai yakin aka yi mutum dubu uku har suka kashe mutum dubu ɗari biyun ba mun gane wannan yawwa da aka ci gaba da yakin bari mu ji dabara da Khalid ibn Walid yayi har abin ya zama haka Allah sa lokacin ya ishe mu yace wa ikhtalafat riwayatu kathiran fi ma ala ilayhi amru hadhihi al-ma'raka akhiran riwayoyi sun saba sabani mai yawa dangane da abin da wannan yaƙi ya koma zuwa gare shi shine ala ilaihi ƙarshen yaƙin abin da ya koma zuwa gare shi akhiran a ƙarshe wa yadhharu abin da yake bayyana ba'da nazar fi jami'ir riwayati bayan bincike da dubi cikin dukkan riwayoyi anna Khalid ibn al-Walid cewa Khalid ibn al-Walid najaha fi sumudi amama jaishin Ruman ya ci nasara wajen tsayawa da tsikewa da dagewa da rashin gudu a gaban wannan runduna ta Rumawa tulan nahari gaba ɗayan wuni yini guda ɗin nan haka suka daure aka yi ta yaƙin ba su gudu ba wa fi awwal yawmin min al-qitali haka wato kuma a ranar farko ta wannan yaki ma'ana duk a ranar farkon ne aka yi kashe waɗannan fa mutum uku har Khalid ibn Walid ya rike abin kuma to sai ya daure bai ce bai ba da dama musulmi su gudu ba haka aka dage ana ta yakin nan kuma zaka ji mamaki mutum goma sha biyu kawai aka kashe a cikin wannan mutum dubu uku duk wannan adadin mai yawa mutum goma sha biyu aka kashe bayan wannan guda uku shugabannin mutum nawa kenan tara aka kara gashi nan zai kawo mana to amma dabarar da Khalid ya ita ce abun mamaki shine yake cewa wa kana yash'uru bi masisil hajati ila makidatin harbiyatin tulqi ar-ru'ba fi qulubi ruman wato dama yana jin a jikinsa lalle sai akwai bukata mai tsanani shine masisil haja haja masa ma'ana bukata mai tsanani wadda ta kama jiki yana ji a jikinsa cewa lalle akwai buƙatar makidatin sai mun yi wani kulli wani shiri wani plan wani makirsi makirsi ma'anarsa plan dama sai mun yi wani shiri shine makida harbiya wani wani makirsi na yaƙi da shiri na yaƙi wanda tulqin ru'ba zai jefa tsoro fi qulubir ruman a zukatan su ruma wannan hatta yanjaha har ya ci nasara filin hiyaz bil muslimin wajen janye jikin musulmi min ghairi an yaquma ruman ba tare da su rumawan sun miƙe bi harakatin mutarada wajen bin bayansu su ci wato su biyo su ta baya za su bi su da gudu ba in an ce mutarada shine a biyo ka ana neman ka za a kama to abin da yake nufi Khalid ibn Walid sai da ji a jikinsa cewa gaskiya waɗannan mutanen in muka ce za mu ci gaba haka a matsayin mu na ba mu da yawa to ba lalle mu iya karewa lafiya ba amma kuma in muka ce za mu juya mu gudu to mun an kara su cewa su bi bayan mu su kakkashe mu wannan shi ake nufi da mutsarada sai ce to dole sai mun yi wani plan wani tsarin da zai jefa tsoro a zukatansu su tsorata yadda in ma mun juya mun tafi ba gudu bane da zai sa su jiyo su biyo bayan mu Allah sa mun gane wata dabara za a yi gashi za mu ci sai ce faqad kana ya arifu jayyidan ya sani hakikatan sosai annal iflata cewa kubucewa min barafinihim daga hannunsu barafin jam'in burfin ne burfin shine kamar kafa ta gaba ta zaki shi ake ce ma burfin akaifa wannan akaifar da take kama abu ta kisakinsa shine burfin jam'insa shine barafin wato yana cewa kubucewa daga hannun waɗannan mutane sa'abun jiddan abu ne mai wahala kwarai da gaske launin kashafal musulmin inda musulmi za su yaye wato a ce za a ga bayansu a gano sirrinsu to da wahala gaskiya a ce su gudu wa qamar ruman bil mutarada inda su musulmi ke za su juya ba shi ne in kashafa kuma ya zama cewa su kafirai sun biyo bayansu to da magana ta kare dan mutum 200 a ce suna bin mutum uku ai gudun da za a yi dan kadan ne duk za su zagaye su kawai magana ta ba wanda zai tsira to yace ya riga ya san wannan falamma asbaha al-yawm ath-thani yayin da gari ya waye wato wuni na biyu a ghayyara awda al-jaysh sai ya canza dabi'ar yadda shi wannan wata wannan runduna ta musulmi take awda jam'in wad'i wad'i shine set up na yadda su yanayin yadda su rundunar ta musulmi take sai shi Khalid bin Walid ya juya ta ya hargitsa ta ba yadda aka santa ba ba an faɗi ga wani ne a dama wani a hagu wani a baya ba to sai juya wannan ya hargitsa abin ya zama ba yadda su kafirai suka san su a farko ba faja'ala yawa wa abba'ahu min jadidin ya kintsa su sakewa karo na farko faja'ala muqaddimatahu saqahu sai bayan ya koma gaba gaba ya koma baya muqaddima sai ta koma saq saq ana nufin bayan rindina wa maimanatahu maisaratan ya mai da daman ta koma hagu hagu kuma ta koma dama wa alal aks kuma sun koyan haka ma'ana shine vice versa ma'ana an sa dama ta koma hagu kenan me hagu ma ta koma dama baya ta koma gaba kishiyar shine ne gaba ma ta koma baya shine ma'anar alal aks falamma ra'ahumul a'da'u yayin da abokan gaba suka ga haka an karu halahum sai basu gane su ba shine ma'anar an karu halahum nan inkari ba wai ki ba ana nufin basu gane su ba sai basu fahimci yadda abin yake ba basu gane halin ba wa qalu sai suka ce ja'ahum madad a'a wannan mutane ai an karo su eh ƙari taimakon ƙari suka samu kaga wannan shine alamar sun tsoro ya shiga ai su taimakon ƙari suka samu fara'ibu sai suka tsorata wa sara khalidun ba'da an tara al-jaishani tun daga nan khalid sai ya dora bayan su wannan rundunar guda biyu sun fuskanci junansu wa tanawasha sa'atan kuma akai sa'a daya ana atisaye kusa ya ta sayi ko ko ku sani ba menene hmm? gwajin karfi fassara yan bbc ce na dako exercise na yaƙi na in ana gwada karfi sojoji wannan ya gwada na wannan ya gwada nan shine su yan bbc suke fassara wa ta sayi ban san da suka samu wannan ba dan bahaushe dai wani bana jin yana amfani da wannan ko ka iya cewa gwajin karfi to akan daman ana yaƙi akan ware wani lokaci kowa ya gwada ƙarfinsa kuma mun san dama irin wannan abun ana yin sa a wurin sojoji a ko ina a fito a gwada ƙarfi wata ran ai ta wasa da jirgin yaƙi ko ai ta wasa da makamai dan gwaji ne da training to wani shi ake ce ma munawasha da larabci munawasha eh watanawasha sa'atan suka yi sa'a guda ma'ana suka yi kamar awa ɗaya suna ta gujin ƙarfi to bayan an yi wannan wannan ya ta'akharu fi'ilin sara ne ai can abaya ce wa sara khalidun ko ma'ana ya ta'akharu bil muslimina qalilan qalilan sai ya kasance yana dan jan musulmi baya baya a hankali a hankali suna yin batun da sun sa tsoro a zukatan kafirai sun canza ya canza masa ya canza a idansu yanayin sojojin sai suka tsammanin cewa ƙari ne mai yawa ya zo don a taimaka wa musulmi sai suka firgita to sai fara ja da baya a hankali yana ja da baya a hankali ma'a hizbi nizami jaishihi tare da kiyaye tsarin nan bai canza shi ba wannan sabon tsarin da ya yi walam yatba'hum ar-ruman sai su rumawan ba su biyo su ba zannan minhum dan zaton da suke yi annal muslimina yakhda'unahum cewa musulmin yaudararsu suke yi suna so su ƙara kintsa musu wani abu ne kasa mutumin da kake ta tsoronsa a zuciya to duk abin da ya sai kai tsammanin wani abu yake kintsa kamar abu ne na halin ɗan adam da ake faɗa suna cewa shi ɗan adam a irin halinsa da irin tunaninsa da irin abin da yake gani a zuciyarsa haka yake gani kowa ma haka yake ku duba wannan abin ku gani duk mutumin da yake mai yawan makirsi ne to tsammani yake duk haɗuwar da kuka yi da shi kai ma kirki kake masa saboda zuciyarsa shi haka take idan mutum haka ba shi da tunani mai kyau tsammani yake ana kai masa filan za a ƙare shi saboda shi ɗin haka yake wasu mun bin janna to su a nan wayin haka shine abin da ya faru sai suka ɗauki cewa yaudara ce musulmi suke musu don haka sai ba su bi su ba a sai ce wa yuhawiluna alqiyama bi makidatin cewa musulmi suna kokarin wani plan din ne tarmi bihim fi sahara wanda za ta jefa su a wannan sahara din tunda su ruma ba su saba kuma yakin sahara ba yakin desert ba mun gane to kuma wannan yakin a sahara ake yin su sai suke tsammanin musulmi suna yin wata dabara ne da za su jefa su a cikin bala'i a wannan filin da nasu ne su ba su saba da shi ba Allah sa kun gane abu to sai ce wa haka haka nan haka nan haka nan haka aka tai in hazal adu ila biladihi sai kawai suka yi shawara cewa su koma gida suka tattara mutanensu suka juya suka koma gida su kafiran kenan walam yufakkir fil qiyam bi mutaradati muslimin ba su yi tunanin su biyo bayan musulmi dan su ce za su kashe su ba wa najahal muslimuna fil inhiyazi musulmi ma suka ci nasarar janye jikin su shine inhiyazi in haza shine ka ja jiki ka koma gefe yawa sai musulmi suka ci nasarar komawa gefe salimina cikin aminci hatta adau ilal madinati har suka dawo madina kafirai sun tsorata sun koma kuma abin ya bayyana a matsayin intisari ga musulmi ko mutumin da ya tafi shi dubu uku ya tinka dubu ɗari biyu sannan kuma aka dawo iya mutum goma sha biyu ne aka she ai an ci nasara mun binci abin to mu karasa daga inda ya ce qatlal fariqaini sai mu tsaya layi biyu ne eh qatlal fariqaini waɗanda aka kashe a bangarorin guda biyu gashi واستشهد يومئذ من المسلمين اثنا عشر رجلا gashi mutum goma sha biyu ne suka yi shahada a wannan rana daga cikin musulmi amma roman amma su rumawa falam yu'raf adadu qatlahum su ba a san adadin wanda aka kashe a cikin su ba ghaira anna tafsil al ma'araka banda cewa ma'ana sai dai cewa bayani daki daki na wannan yaki ya dullu ala kafaratihim ya nuna cewa hakika suna da yawa kwarai da gaske adadin da aka kashe musu ba tsaya a lissafa domin tunda janyewa jiki aka aka tafi ai kaga ba a samu lokacin za a ce an lissafa adadi nawa ne aka kashe ba yau su kuma daga baya ba ba da labari za su ba kuma dama wannan yakin yana cikin yakokin da mafi yawan abin da ke cikin sa na ingantacce da aka samu maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yadda abin nan zai faru mun gane sauran details wato abin nan bayanai na daki daki na yadda abin ya faru a ƙarshe ba a same su da yawa ta riwayoyi ingantattu ba Allah sa kun gane yadda abin ya ƙare a ƙarshe to ne dai shine a dunkule abin da ya auku sai tasirin wannan yaƙi dole ya zama wannan yaƙi tunda an yi shi gashi an tinkari wannan irin adadi mai yawa na rumawa kuma aka dawo da nasara dole akwai wani canjin yanayi da zai haifar da tasiri a siyasance a rayuwar musulmi a wancan lokaci to ne shi ne abin da za mu ji in Allah subhanahu ta'ala ya kai mu darasin mu na gaba muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu cikin lafiya da aminci da natsuwa da kwanciyar hankali Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana ilimi mai amfani ya ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali kuma a wannan ƙasa tamu Allah ya dakatar mana da tashin hankula da suke aukuwa a wannan ƙasa Allah ya ƙara taimakon addinin musulunci da musulmi a ko'ina Allah ya sare musu al'amuransu Allah kuma ya taimake mu akan al'amuran da muka sa a gaba Allah biya kowa bukatun sana alheri wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk